الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi wanda cikin horewarsa da ƙudurarsa ya ba mu iko ya hore mana muka kawo wannan yammaci na lahadi daren litini yau muna biyar ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na shekara 1445 a kida miladiya yau 23 ga watan bakwai shekara ta 2023 mun dawo don ci gaba da karatun wannan littafi mufsidatul qulub na babban malami a shef salih al-munajjid Allah maɗaukan sarki ya ƙara masa lafiya ya tsare shi ya kuma ƙara mishi haƙuri da jarabawa idan yan uwa suna biye a karatun wannan littafi duk da kasancewa an samu lokaci mai tsawo ba a yi karatun ba saboda lalurori da suka rika bijirowa lokaci ba lokaci amma dai muna fatan insha Allah ta'ala karatu zai ci gaba muna nan muna bato akan bin son zuciya ko bin son rai da kuma irin babban cutar wanda bin son zuciya ke maɗan adam mun kawo ɗansu abubuwa kusan guda shida cikin irin mummunan tasirin bin son zuciya idan mutum yana bin son zuciyarsa zai jefa shi cikin fitintunu da yawa fitina ta farko zai yi hasarin gidan lahira domin duk wanda ke da san rai a tare da shi to ba shi da rabo a gidan lahira mun karanto bayanai na ayon alkur'ani da maganganu na magabata da waɗansu hadisai akan wannan matsala ta biyu ita ce san rai yana jan mutum zuwa ga ɓata har muke cewa duk ɓatan da ka gani bid'ar da ka gani da saɓon allah da ka ga an yi ya faru ne ta sanadiyar san rai abu na uku shi ne duk wanda yake da san rai za ka ga wa'azozan da ke cikin ƙur'ani da hadisi ba sa mishi amfani shi yana kallon kawai mai zuciyarsa take so ko ya dace da ƙur'anin ko bai dace ba shi haka zini mene zuciyarsa take so ko ya saba ma hadisi ko bai saba ba ba zai bari ba da haka bin san zuciya ko bin san rai yana hana mutum ya amfana da irin wa'azoza da gargaɗi da jawo hankali wanda ke cin alkur'ani daidai lokacin da za ka gaɗin suna karantawa suna kuka ka ga gaɓaɓɓansu yana raurawa yana hana su ɓanna yana ingira su zuwa ga aikata aikace-aikacen alkhairi amma idan akwai sarrai a tare da mutum za ka ga zuciyar shi ba ta taushi da ayon alkur'ani ko wani wa'azi ko faɗakarwa abu na hudu shine bin son zuciya yana ɓata zuciya ita karan kanta ta gurɓace ya kuma shiga tsakankaninta da kukuta daga cikin fitintunin duniya da azabin gidan lahira sannan bin san zuciya kuma yana gusar da hankali yana gusar da ilimi sai kaga mutum mai ilimi amma yana son san zuciya sai kaga aikin shi ya koma irin na jahilai kalmomin shi ya koma irin na jahilai sai kaga yana aiki irin na tabaku saboda me san zuciya ya shigo amma da ka cire san zuciyar nan nasa sai ka ga mutum ne mai hankali mai yalwataccen tunani mai ilimi wanda in yana magana za ka san lallai wannan ya san inda aka sa gaba amma san zuciya na shigowa sai ka ga biya gurɓata waɗannan abubuwa abu na shida shine bin san zuciya yana sanya mutum ya fita daga cikin rigan imani ya sani ko bai sani ba mutum yana bin son zuciyarsa yana bin son ransa yana bin son zuciyarsa har sai ya fada ma da shirka ga Allah yayi baran baran da imani wani ya fada cikin bid'o'i wani ya fada cikin manya-manyan zunubai tun ana kiran shi mummuni har darajar shi ta ragu ya zama sunan musulmi kawai ya rage masa darajar ta ƙara raguwa yana ma iya rabuwa da musuluncin nasa ta sanadiyar sabon muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu kuma ya shiritar da mu abu na bakwai cikin matsalolin da san zuciya ke haifarwa malai ce muhlikun min muhlakat bin san zuciya yana halakarwa cikin ababen da ke halakar da mutum yace an Anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga sayyidina Anas yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace salafun muhlikatun waɗansu tado da ɗabi'u guda uku suna halakar da bawa abu na farko shuhun mutsa'in yin maruwa ɗa'a abu na biyu wa hawa mutaba'un bin san zuciya abu na uku wa ijabul mar'i bi nafsihi mutum ya rika ji da kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan abubuwa guda uku suna halakar da bawa idan mutum ya safanci da su duka to ya gama halaka kenan saboda waɗannan abubuwa za su kashe zuciyarsa za kuma su raunana imani za kuma su dasa munafinci a cikin zuciyarsa za su dasa riya da girman kai da fankama da san a sani kuma wanda ya sufanci da waɗannan sufofin to ƙofa ta buɗu da zai haifar da gaba da ƙiyayya tsakankanin shi da sauran al'umma kuma sifantuwa da waɗannan sifofin yana gurɓata zamantakewa sai ka ga mutane kamar kansu a haɗe amma kansu a rarrabe ne kamar masoya juna amma makiya juna ne ya dace su taimaki junansu amma rowa su taimakansu sai kasance al'umma ta gurɓace ba a taimakon ɗalibai ballantana sai karatu su maye ma waɗanda suka gabace su ba a taimakon talakawa ballantana su ƙaunaci masu abin hannunsu su zama su ji cewa sun zama jini da tsoka sai al'umma ta koma ba tsari ba taimakekeniya ba gaskiya wurin mu'amala a gida ɗaya ana samun matsaloli kuma idan waɗannan abubuwa suka haɗu sai ka ga sun haifar da ka haramta makanka addu'an mutanen kirki kuma sai ka gama ana iya halatta haram idan waɗannan abubuwan suka tattaru gabawa in ka ɗauke su ɗaya bayan ɗaya za ka iya tsako irin waɗannan miyagun ɗabi'u da za su faru ta sanadiyansu yayin da aka koma ana maruwa ɗa'a kaga mutum yakan kai ta sanadiyar ruwa ya ƙi ba da haƙƙin da Allah ya ɗora mishi akan iyayensa da iyalansa kai wani lokaci ma mutum yakan cutar da gangan jikinsa saboda baƙar ruwa da aka jarabce shi da ita maimakon ya ci abin da zai amfani gangan jikin shi sai ya bari sai irin alaladin nan ya yi yamma ya kai kamar ƙarfe shida na yamma alalar rana sai ya je ya siya saboda bakin ruwa ba zai ci abin da zai amfani gangan jikin shi ba to haka nan wani ke gudanar da iyalinsa magi manja man gyada yana kyashin ya dauka ya ba iyalin shi su ci su godiya ga Allah a daidai lokacin da yake kuma duk abin da ka sanya a bakin matarka sadaka ce duk abin da ka ciyar da 'ya'yanka da shi sadaka ne amma yana kyashin ya ɗauki manja ya bada matan nan idan ta ci ta ƙoshi kai ta rage ma aiki don ita kai za ta tsaye ma gida duk mai gidan da ya zo gidan shi ba matan gidan sai ka ji gidan ya maka faɗi sai ka ga gidan baya birge ka ko da ko kuna samun saɓani da wannan mata to balantana in kana da 'ya'ya ta tashi ke abinci ka ci 'ya'yanka su ci ta tashi ke musu wanka su tafi makaranta ka shigo gidanka kana kallon matan tana kai kunu sai ka ji wata natsuwa ta same ka amma nuna nan shi maƙetaci ne ba zai ba matan ba saboda mene yana ma ruwa ɗa'a shi yanzu ya zama an hore ma ruwa shi shi kamar ka ce bawan ruwa ne to wannan ina kawo a cikin gidan aure kenan to irin wannan ɗa'a ga ruwan shi ke haifar da irin wannan ruwan da za ka ga yana faruwa a cikin mazumunta ka ga ƙanyi suna ta ƙorafi a kan yayansu ya ƙi taimaka musu ko da karatu su ya ƙi biyan musu kuɗin makaranta ya san halin da suke ciki yana ma iya zama da ɗan shi da ƙanin shi ƙila kansa ɗaya tare suka taso amma sai ya ɗauke ɗansa ya biya masa kuɗin makaranta ya kyautata mishi shi kuma wannan ƙanin nashi yana zaune bai karatu ba wannan ba zai haifar da ƙiyayya da gabacin al'umma ba ba zai haifar da jin zafin juna ba sai wannan ƙarin nashi ya koma baya mishi matan alkhairi kuma ga shi gidansa ɗaya wannan ke haifar da galibin gidaje in ka ce ka ce bari ka ɗan buɗa sirrin gidan sai ka ji irin zaman da ake zaman doya da manja ne a gida galibin gidajenmu kuma hakan ya samo asali ne saboda an yi maruwa ɗa'a an yi maruwa ɗa'a to haka nan kuma al'ummarmu take gudana yin marowa ɗa'a sai ka ga mutum yana da halin da zai iya kyautata wa mutanen anguwansu ba zai kyautata ba ko yaran anguwansu sai karatu ko kar su yi ba matsalarsa ba ce in ya mutu sai ka ji ana cewa wai an raba ma 'ya'yan shi kowa ya samu miliyan ɗari biyar yana da 'ya'ya kusan goma kowa ya samu miliyan ɗari biyar ko ba mu da irin wannan mutanen ka ji wani ana ce maka kowane ɗaya namiji ya samu kusan gidaje goma sha biyu ka ji an ce maka matan aure kawai ta tashi ne da kusan miliyan ɗari hudu amma mutanen anguwansu ko mutanen garinsu ba su shaida ko da aikin naira dubu ɗari hudu ba to ka gaya min yadda za a yi wannan imani shi ƙarfi yadda za a yi zauna lafiya da mutane ga dai irin cikin matsalolin da muke fama da shi a yau duk yowa na daga cikin abin da ya sabbaba kaga waɗansu su hana zaka rowan waɗansu su hana haƙƙin wajibi ga iyalai da iyayensu da ƴan uwansu rowan waɗansu sadakan nan ba sa yi rowan waɗansu akwai abin da suke kiran shi babin isa ka fifita maslahan wani akan maslaharka ba sa yi muwasat ka caccaro waɗansu ka shigar da su cikin rayuwanka kamar ka ce da wani da wani da wani ku rika zuwa kuna ɗaukan abinci a sasana muwasat kenan ka shigar da waɗansu ko dai mazumunta ko makwabta cikin arzikinka duk waɗansu sun ƙi yin wannan to kaga za a iya samun dameji da yawa sifa ta biyu hawa mutaba'u bin son zuciya da bin son rai idan ka ga wani na kidnapping ya bi son zuciyar shi ne yana son ya ji daɗi ko da ko kai za ka wahala in ka ga wani yana yankan kai ya bi son zuciyar shi ne yana son ya ji daɗi ya rayu rayuwa mai daɗi ko da kai za ka mutu in ka zaɓa rawo na sata in ka ɗan sane yana sane son zuciya ake bi da ka duk wannan da ka ɗauka a cikin al'ummanmu yau musamman abin da ke da alaƙa da shugabanni da talakawa sai ka gabin son zuciya ne abin da ke tsakankanin makwabta da makwabta sai ka gabin son zuciya ne bari muku tambaya don Allah wane ne zai so a fito da rariyan kwata ko rariyan bayin gidan wani ya rika wasu wuciya ta kofar gidan shi babu wanda zai so wannan amma kuma galibi a gidajen mu kuma abin da muke yi kenan sai mutum ya ga to ni dai inda wannan abin nan rariyan bayin gidana ne inda ya fito daga gidana sosai ne wa zai cutar ba abin da ya dame shi wa ya zai taka yi Allah ya isa ba abin da ya dame shi to son zuciya ke ai duk abin da ka san in an maka za ka ji raɗaɗi to in kana ba mutane to ya nuna kana jin son zuciya ya nuna kana jin son zuciya sannan bari ka je kuma wani son zuciyan idan da ka yi laifi kowa zai so duk iya girman laifin da ya yi a ɗan ba shi hanzari kar a fallasa shi kowa kwanda zai so a ji a mai ce rigan tsiya to idan ka ga cewa in wani ya laifi kana Allah Allah kai ce riri da shi to yana son zuciya ne ai kai ba za ka so ai maka haka ba da shi ka yi laifin ba baka yi bane amma inda za a rufa maka asiri to za ka so to kai dan ne ba za ka rufa wani asiri ba son zuciya ta hana shi yasa ka ga da abin zagi da abin ba zagi ba da abin korafi da ba na korafi ba da abin zunɗe da ba na zunɗe ba duk al'umman mai yanzu zunɗe ake yi a kai wani lokaci addini za ka yi ai zunɗanka wani lokaci duniya za ka nema ai zunɗanka wani lokaci kasala za ka yi ai zunɗanka wani lokaci himma za ka sa ai zunɗanka sai ka rasa to menene mutane suke so ka zama shi ne a cikin labari suna ba da labarin wani bawan Allah ya zaunar da ɗansa ya ce duk abin da za ka yi a duniya ka kalli kawai in dai Allah ya yarda da abin ka je ka yi abinka kar ka bi ta mutane saboda mutane ba a iya musu shi ne ce to burin baka misali shi ne samo jaki ya ɗauki wannan ɗanɗan nasa sai ya ce to zo ka riƙa yin manzagi a jakin nan ni zan hau kai ɗan yaro kai ne za ka riƙayin mun zagi ya ce to baba suka hau ya hau jaki yaro yana mishi zagi suka wuce ta gurin waɗansu mutane mutanen suka ce amma ban taɓa ganin uba mare tausayi mare imani kamar wannan uban ba wai a ce shi yana sama dan kankanin yaro ko shekara goma bai kai ba shi yana ƙasa yana kora mishi jakin nan wannan ai rashin imani ne ina ma da a ce shi tun da babba ne ya haƙure ba yaron ya hau shi sai ya kora ma yaron da suka wuce ya ce kaji abin da suka faɗi ya ce eh ya ce to bari in sako ɗin bari in sako sai ya sako sai ya ce to kai yaron hau sai koma shi ke kora ma yaron jaki suka wuce ta wurin waɗansu mutane suka ce Allahu akbar zamani ya lalace ya'ya ba su tausayi wai yanzu ka zo wai uba ne dattijan nan wai yana ƙasa wai yaro tun yana ɗan ƙanƙani ya lalace bai san ya taimake uban shi ba kawai zamani ya lalace ina ma da in suna jin haka ne in ba zai yi shi uban ya hau ba to su hau ga baki ɗaya mana sai ya tsaya ce to kaji abin da suka faɗi ma hauga baki ɗaya sai suka hauga baki ɗaya uba na kan jakin ya goya ɗan suka wuce ta wurin waɗansu mutane suka ce kaga marasa imani mutane ba su da imani zamani ya lalace ina ma a ce mutum ɗaya ne ya hau amma yanzu sun hau da uban da ɗan duk sun hau kan wannan jaki a wannan jaki sai ya kaka ya ce ka abin da suka ce ya ce ya ce to abin da ya rage mana yanzu shine da ni da ka dukkan mahu ya ce to makaɗa jakin suna tafe ga su a ƙasa ga kuma jaki shi ma ba kowa a kai suka wuce ta wurin wasu mutane suka ce kaga wawaye wai ga jaki Allah ya hore musu wai ko ɗaya daga cikin su ba zai hau ba kawai suna taɗa ji saboda wawanci shine sai ya tsaye da ɗin ya ce to ka da ji ra'ayoyin mutane to me zaka ce akai yace kaga kenan duk abin da kai ba abin da zaka yi mutane su tafa maka su ce wai kai daidai kowa yana da ta'aliki kai ko baka yi ba a daidai lokacin da yake in shine yayi yana gani yana da hanzari kuma yana sa ba shi hanzari amma in wani ne yayi fa to shi ba zai kalli ya kamata shi ma ba da hanzari ba sai dai zargi da zagi a shekaran jiya ne nake tsammani muka yi sallan janaza sai muka yi kabbara bakwai sai muka yi kabbara bakwai domin ya zo a cikin nasi ko kai hudu ko kai biyar ko kai bakwai ko kai tara duk ya zo a cikin nasi to amma damuwar ita ce mutane ba sa zaman karatu irin yadda kuka zauna din nan ballantana su karanta har su ga wurin to kai kuma yanzu da ka gane gaskiya kuma ga gaban aiki da karatun ya zo kai ne ya kamata ka bari koko ya kamata kai ajinka wanda bai gane bai koma zai tambayo to kowa fa da irin ta'aliqin shi kowa da irin ta'aliqin shi wanda kyautata zato kololon kyautata ce kila ya manta ne to ka da ya maje daga hudu ka koma bakwai a ce mantuwa a ce liman nan zai ya manta ne makon ya man raka'a hudu sai raka'a bakwai ai kwa ja wani ku ce liman wallahi ta isa misali ai ka san ba mantuwa bane wani ya ce to ka gani san kai ne wani ya ga dan uwan shi ne malami to in baka kyautu dama dan uwan ka ko da dalibi mun ballanta na malami ai to wala ka kyautu ta ma misali to kowa yana da irin nashi ta'liqin wani addini zaka yi sai ya ji bai mishi ba sai ya ta'liqi to haka nan kuma ijabul mar'i bi nafsihi mutun yazo yana fankama yana jin kansa irin sharrin da yake haifarwa a cikin al'umma ba kadan bane anan ake samun riya mutum yana jindin na fi ku na fi ku ƙwarya gurin karatun alƙur'ani na fi ku imani na fi ku da'awa na fi ku ƙiyamun laili na fi ku kaza sai mutum ya riƙa yi na mutane har sai ya zo kuma yana ma aikin don mutane su riƙa gani suna rubuta mishi credit suna tafa mishi suna gan ai ya fi wa'annan matsaloli ne wanda manzon Allah ce suna halakarwa daga cikin abadin da ke halakarwa yace wa an wahabbin munabbih ɗaya daga cikin manya-manyan malamai magabata ko tabi'i ko tabi'u tabi'in wahab bin munabbih yake cewa a awon al-akhlaq ala din az-zahadatu fi dunya yace dabi'a cikin dabi'u babu dabi'an da ta fice makonka ka rike addini kamkam ba tare da ka samu zaniya ba kamun gudun duniya gudun duniya shi ne ɗabi'a mafi taimakonka karki addini da kyau jama'a san duniya ba irin sharin da bai haifarwa duk wata matsala yanzu da za ta ƙididdige mana a ƙasar na tamu ko wanda ya shafi gwamnati ko wanda ya shafi matasa ko wanda ya shafi kaza duk galibinta za ta ga matsala ne na san duniya in ka ji an ce maka wani ya ci dukiyar mutane ya ci biliyan goma san duniya ne kawai san duniya ne in ka ji an ce maka wani ya je gurin bokaye a ba shi sa'a ya kuɗi san duniya ne in ka ji wani ɗan kasuwa ya je yana haƙa ƙasa yana binne laya yana binne wani rubutu san duniya ne galibi san duniya ke halakarwa kana iya ganin mutum ya taso cikin tawali'u da kaskantar da kai ga Allah amma duniya tana ɗan buɗuwan masa ya ga kamar in ya sa hannu zai kwato ta da yawa yana iya watsi da tafarkin Allah da ka san duniya cuta ce mafi kololuwan cuta ke da za ka hana kai addini shi yasa duk wanda yake son yi addini addini na gaskiya to sai ya kyamaci duniya ai mun ta bayani a baya kyamatan duniya shine kaka ci mai kyau ko kaka sha mai kyau ko kaka sa mai kyau a'a shine ka ci mai kyau amma ta hanyar halal ka sha mai kyau ta hanyar halal ka gina mai kyau amma ta hanyar halal ka shiga mota mai kyau ta hanyar halal ka auri matan da ka ga dama ta hanyar halal kar ka kangare ma Allah ka saba ma Allah saboda kana neman duniya wannan shine rashin gudun duniya gudun duniya kuma shine ka nemi duniya amma ta hanyar halal ba tare da ka kangare ma Allah ba yace wa aushakuha ridan ittiba'ul hawa ɗabi'a wacce ta fi taɓar da bawa ta fi halakar da shi ta jefa cikin wato arrida taɓewa da halaka shi ne bin son zuciya mutum yana zama ne bin son zuciya shi ke ya faɗa cikin taɓewa da halaka saboda ba zai ga mai kyau ya gane mai kyau ba ne saboda zuciyar shi ƙila ba za ta karɓa ba ba zai ga mummuna ya nisanta ba saboda zuciyar shi tana so to duk dai wanda ya zama haka kuma ai shi ya gama lalacewa ya gama tabewa sai malai yake cewa min ittiba'il hawa ar-raghabatu fid dunya kai daga cikin kofofin bin san zuciya fa fadayin ma duniya kwaɗayin duniyan ma cikin ƙofofin san abin nan sha'awan zuciya ne san zuciya ne wanda ka yana ta faɗi tashi duniya duniya ina ka tafi duniya ina za ka duniya ne kake so duniya to wannan alama ce da ke nuni akan cewa mutum mai bin son zuciyar shi wa min ar-raghabati fi dunya kuma daga cikin kwaɗayin duniya alaman san duniya hubbul mali wa sharaf duk wanda kaga kawai kuɗi da matsayi kawai shi ya dame shi ko ana ha maza ha mata shi dai ya samu kuɗi ta halal ne ta haram ne ba ita ce matsalarsa ba shi dai ya samu daraja in ku goma ne a ce shi ne a gaba shi ake jin maganarsa ba a jin maganar kowa sai shi to wannan alama ce da ke nuni akan cewa mutum ya riga ya faɗa cikin san duniya shi yasa kullum muke kira gare mu akan wallahi ka yaƙi zuciyarka kakka zama kai kana son kullum sai kai fici kullum sai an kira sunanka kullum sai an girmama ka kullum sai an kaɗe ka wallahi ka hutar da zuciyarka wannan ko kowa ilimi ne karka damu kai kullum kana son ka ji sunanka ne a sama a cikin ilimi ina masu ilimi a gari a ce kana ciki gobe ma kana son a ce kana ciki jibi ma kana son a ce kana ciki ka hutar da zuciyarka ɗaukaka ta Allah ce wani Allah ba shi tarin ilimi amma ba wanda ya san shi wani kuma da bugudun yake ci amma ka ji sunan shi a social media akwai malaman social media in aka faɗe su ana kabbara amma ga wani malami can a saƙo shi ba ma wanda ya san shi to sai ne wanda in an faɗe ka ɗin nan suna kabbara ba wanda ya isa ya hana ka ciwo ba wanda ya isa ya azurta kan Allah ya talauta ka in matanka ta gunzuma maka bakin ciki babu wanda isa ya hana haka kuma in ka ce bari in biyan mutane cikin da aini suke girmamawa ka fada cikin riya ka fada cikin jin kai haka nan ka fada cikin halaka da tabiya ka hutar da ranka kawai ɗaukaka ta Allah ce in Allah ya so ya ɗaukaka sunanka to ita ma wannan fitina ce wallahi idan mutum yana da dabara yana da wayau gare ya zama yana ƙasa ba amma san shi ba ballantana ta zama mishi fitina amma a ce yanzu al'umma tana ta saka a gaba wallahi an jarabci imaninka in baka yi da gaske ba halaka za ka yi ce wani ya rudu kamar yadda muka a can baya sai wani ya ɗanto ko san fa dinna fi su kenan fa tun da yanzu aini ne kaza to dinna fi su kenan aini ne malamin su to dinna fi su kenan aini ne limamin su ai dinna fi su kenan yanzu to waye ya kai ni ai ba wanda ya kai ni shi kenan uzubu mutum ya faɗa cikin halaka kamar yadda annabi ya faɗi a wancan hadisi wani lokaci gara kana gefe kana gefe ko shawara ce ka ba da shawara ya fi a ce kai ne shugaba za a ba ka shawara wallahi kana da hali kakai shugabanci kakai fitina ce kawai a cikin imani jama'a yawa kuma duk a gama shugabancin abin sai ya koma kusan kuma sai dai tarihi kamar da muke faɗi akwai wani dattijo Allah ya sa gama lafiya yana batun cewa a ajinsu jiya yaron shi yake gaya mu irin waɗanda suka yi karatu ɗin nan ne tun shekaru can can can a baya su ba da sunaye suke kiran junansu ba sai dai nan ba kawai saboda irin an yi zama sosai ɗin nan kawai sai dai a ce 1519 kawai an san wani ne a ajin duk ɗan ajin in ka ce mai nan ba kaza kawai ya san wani ne abokinsu wani to shi ne mafi shi ke ce musu duk sun kare ko biyu suka rage daga nan ba kaza kaza sai nan ba kaza kaza ya ce shi nan ban shi 10-11 kan aka ce 10-11 duk wanda ka ce ma 10-11 a cikin 'yan ajin kawai zai ce maka wane wane wane da giri kaza don su biyu suka rage su biyu suka rage shugabannin ƙasa sun yi sun gama mulki sai ne yanzu abin da ya rige musu kawai in sun kyautata mu bayan Allah su ta alhamdulillah Allah ya saka musu da alkhairi in sun cutar da su su ta Allah ya isa ba za mu yafi ba ko ba iyakan take nan ba kuma duk a gama a wuce lahira duk ga yana da rayuwar kenan za ka hutar da zuciyarka kawai cikin san duniya in ka ga mutum yana son kuɗi yana son mulki son kuɗi ba aibi ba ne kai tsaye amma in aka nemi shi ta hanya mummuna ko aka sarrafa shi ta hanya mummuna shi ko son mulki wannan guba ne ga baki ɗaya inda kawai san mulki zai zama ba guba ba shine inda kaga cewa gashi in ba kai ka karɓi gurin nan ba banna za a yi a gurɓata al'amura a irin yadda annabi yusuf ya ce ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizan alim a bani ni ne minista na agriculture misali ko kuma tattalin arziki finance ko wani abu ne kama da haka in ba ni din ba saboda na fahimci wani yana da mummunan kudirin in ya je gurin zai banna iri kaza zai banna iri kaza ta irin wannan lokacin malamai suka ce babu laifi Allah kaɗai san zuciyarka in kana tsayaman abin amma kuma bannan da kake hangi ya sanya kace to ba ni to sai Allah ya ce muke ka amma in ba wannan ba me za ka yi da wani mulki guba kawai ai ta jan maka tsinuwan mutane kawai Allah ka raba mu da fitina yace wa min hubbil mal wa sharaf istihlal al maharim duk wanda kaga ya fada wurin neman kuɗi da neman mulki to daga nan ne kuma ake halasta haram daga nan ne ake halasta haram ba za ka yi mulkin nan ba fa har sai an mawa na sharri an kama shi an kulle ya ce a yi ba za ka yi mulkin nan ba fa har sai an kashe wani da wani da wani zai ce a yi an ba ni labarin wani alkali aka ce ga wani alkali a gabansa sauran wata huda ba da promotion wani babban matsayi ne a cikin alkalanci to shi kuma ya ci da zuci don in aka ba wani zai shekara ko biyar ne suke ko hudu ne ko biyar ne to kafin ta zo kan shi shi kuma lokacin ritayin shi yayi shi kuma yana son rakod ɗin ƙasa ya rubuta cewa yayi matsayi iri kaza kowa ya san cikin ma'aikatan irin yadda yake tafafata ya samu wannan matsayin wai an je taro da shi wancan ɗin da ya kamata a ba wannan babban matsayi shi kenan kawai sai aka sami shi guba abinci haka ya ci abinci baki na ta kumfa kafin a dawo da shi gidan ya mutu ana sauran sati biyu a ba da wannan position din da aka ko da position ya zo wancan ya riga ya mutu da aka shine yanzu ke layi shi aka ba to shi sai hana shi mutuwa sai hana shi mutuwa Allah ba zai hana shi mutuwa ba ce ma dai irin irin matsayi a Najeriya irin na yanzu matsayin da yake in ka ganka da matsayi yanzu bai amincin da kai gobe za ka faɗa cikin fitina ba gwamna nawa ne za ka gan shi an sa mishi an kwa an kai shi kofi gwamna nawa kake ganin yana kuka da hawayen shi kai shugaban ma masu kama mutane an sanci dukiyar jama'a su ma an kaka masu ko ba ka ba duk ga sunan ka ɗauko galibin su in ka ji da aka ce maka yanzu ka shiga cikin tarkon magu shi kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ma sai ga magun ya faɗa tarkon nashi to gashi ne yanzu yanzu ne shi ma gashi ya fada to da ka wannan fashi ne irin matsayin duniya fa da ake samu IG na police zamanin Obasanjo ba shi ne tafa balogun ba da abin da ya ga dama yake yi a wannan zamanin amma kafin Obasanjo ya gama mulki sai gashi 'yan sanda na dukan shi shi ne shugaban 'yan sanda ga baki ɗaya amma yanzu gashi ta juya cikin 'yan shekaru tsararru 'yan sandan ke dukan shi suna zage shi kaga inda matsayi na duniya take nan da nan sai ta juya yau wani yana nan mai arziki ne amma ta juya shugaban bankin najeriya da ya ta'azartar da mu ya ta san rai ba ku ga zai guda ƙasan bane aka tarko shi yanzu duk wannan baje kolin da yake yi mu muna fama da rashin kashi shi ko yana da kashi to bai fada cikin kashi ba to haka matsayin duniya take jama'a ku yi la'akari da wannan ka gani in ka gane wannan wallahi sai ka huta ba za ka azabtar da kanka wahal da kanka ba wurin neman wani ɗaukaka da daraja ballanta naka koma kana halasta haram malai cewa minista hilalil maharim ya zababin rabu daga kuma halasta haram ne Allah ke fushi mutum yana halasta haram to ya fada cikin fushin Allah ya zama irin ɗabi'a da tada irin na Yahudi wa zababin Allah da allazi la dawa alahu illa ridwanullah shi ko fushin Allah wata irin katakariyar cuta ce wacce yake ba ta da wani magani sai dai kuma kai aikin da Allah zai yi da kai maganin ta kenan aka ce Allah ya fushi da mutum ya za a yi warki shi ne a ce yanzu kuma Allah ya yarda da shi sai ce to wa ridwanullahi dawa'un la yadurru ma'ahu da'un in kuma kai fafutuka ka samu yardan Allah to wata irin waraka ce wacce take kuma babu cutar da zai iya cutar da ita kamar sahabbai da suka samu yardan Allah akwai wani abin da zai iya cutar da su babu wa man yuridu an yurdiya rabbahu duk wanda ke son ya yarda da Allah Allah ya yarda da shi yasqatu nafsahu to ya fusa ta kanshi ya fushi da kanshi in dai kana son Allah ya yarda da kai to kai kuma horar da kanka wahalar da ita in ka ce kana son ka yarda da zuciyarka kuma kana son ka yarda da Allah to waɗansu kishiyoyi ne ba za su taɓa haɗuwa a gida ɗaya ba ina yarda da zuciyata kuma ina yarda da Allah ba zai yiwu ba sai dai ka horar da zuciyarka ka wahalar da ita sai ka yarda da Allah ko kuma ka yarda da zuciyarka sai ka fusa ta Allah kawai maganin ke ne yanzu in so samu ne in so samu ne duk matan da ka gani ai musamman ka ga wata kyakkyawa sai ka ji ka wannan ai da a ce mata ta ce misali to in ka sallama ma zuciyarka kaga nan za a samu fushin Allah ne anan za a samu fushin Allah ko kuma ga taskan kuɗi ka gani amma fa ba naka bane in ka sallama ma zuciyarka anan fushin Allah zai zo to amma in ka takura ta wani hannafta anil hawa to fa innal jannata hiya al-ma'wa kamar yadda muka karanta a baya wa man la yasqatu yasqatu nafsahu duk wanda bai fusa ta kanshi ya horar da kansa ba la yurdi rabbahu ba zai taba iya yadda da mahalicinsa ba in kana kullama taqwal alal insani shay'un min dinihi tarakahu aw shaka Allah baqa ma'ahu shay'un in ya zama duk abin da ya maka nauyi a zuciyarka zaka ce ni wallahi ba zan yi ba duk abin da ya maka nauyi a koyarwan addini ka ce ba zan yi ba to kana gab da ya zama addinin ka ma ya tafuke ka safuke addinin ka baka da kani a cikin addini sai dai suna kawai a ce wai sunan ka musulmi saboda mene kai baka san abubuwa masu nauyi duk abin da yake da dan nauyi a ciki da takura kai ba za ka yi ba to duk wanda ya zama shi da abin da ya mishi nauyi yana takura shi ba zai yi ba to wannan yana gab da ma addinin na shiga baki ɗaya ya ƙare sai dai kawai a rika ce mishi musulmi amma babu wani musulunci a tare da shi to wannan gaba kenan da malai ya kawo akan cewa bin san zuciya yana halakarwa daga cikin ababen da ke halakarwa ina ganin zamu dakata anan insha Allah ta'ala a zama ta gaba kuma sai mu je gaba ta takwas Allah madaukan sarki mana muwafaka ya tsare mu daga bin san zuciya idan akwai tambaya ɗaya ko biyu ana iya yi in babu kuma sai mu addu'a sai mu tashi abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka ba mu damina mai albarka Allah ka yalwata mana Allah ka haskaka mana Allah ka ciyar da mu daga yunwa ka amintar da mu daga tsoro Allah ka tsare mana gidajenmu da garuruwanmu da angoyinmu Allah ka yalwata arzikinmu Allah ka inganta aƙidojinmu Allah ka kyautata halayenmu da ɗabi'unmu Allah ka inganta zamantakewanmu ya Allah duk abin da ya fi ƙarfinmu Allah ka iya mana abin da muke iya Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka shiryatar da mu ka shiryatar da zuri'anmu ya Allah ka rayar da mu akan shari'a ka karɓi rayuwar mu akan shari'a a ranar tashin alkiyama ka tada mu a tutan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama وصلى الله وبارك على النبي الكريم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم